بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan safiya ta alhamis yau sha ɗaya ga watan ramadan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da ashirin da ɗaya ga watan uku hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko? 29 cikin wannan sura da albarka suratul tur yau za mu tashi a farkon aya ta 20 da takwas muka tsaya za mu tashi ta 29 daga wannan masallaci na mai albarka masallaci mai yanci da ke nan unguwar bolari nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari na mu albarka za mu amsa tambaya guda ɗaya kafin mu shiga karatu akwai wacce ta rubutu tana tambayar dangane da idan mace ba ta sallah tana iya ta yi ta zikiri zikiri mutula kowane iri to na farko bisa ga zance mafi inganci duk abin da aka ce a yi ko a bari a shari'a yana bukatar aya ko hadisi ko kuma ijma'in malamai sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su suka bi tafarki irin tasu to malaman musulunci mafi zance wanda ya fi ƙarfin dalili shine ya halatta domin saboda dalilai guda biyu dalili na farko duk da akwai dalilai da yawa da malamai suka kawo waɗanda suka halatta abu na farko shine cewa tun da annabi ya rayu har yabar duniya sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 shekarun manzanci kenan shekara 23 ana masa wahayi tsakanin makka da madina da zaman shi na makka shekara 13 da zaman shi na madina shekara 10 ba a taɓa samun ya gaya wa mata a zamanin shi cewa idan ba kwa sallah kar ku yi zikiri ba ko kar ku yi karatun qur'ani wanda al'amari mai girma irin wannan ya kamata a ce yayi magana ina fata an gane musamman shi ma yana da mata sahabban shi na da mata yana da yaya ina fata an fahimci wannan abin da kyau amma suka ce babu wannan dalilin ko guda daya illa iyaka akwai hadisin da ake kafa hujja da shi wanda imamu tirmidhi da ibnu majah sun ruwaito daga abdullahi bin umar allah kara masa yadda haka imam al-bayhaqi ya ruwaito annabi ya ce la taqra'u al-ha'id wal junub shay'an min al-qur'an da mai janaba da mai al'ada kar su karanta wani abu na al-qur'ani to wannan hadisi ne da'if wanda bai inganta ba kamar da malaman hadisi suka faɗa malaman hadisi da yawa sun ce wannan hadisi ne mai rauni a cikinsu akwai ibn hajar al-asqalani akwai imamu ahmad ibn hanbal akwai shekul islam ibn taymiya da dai malamai da yawa imamu shaukani ya rajaha cewa wannan hadisi bai inganta ba an tambaya abdullahi abdullahi bin abdulaziz bin bas allah ya shi rahama game da wannan matsala yace zance mafi inganci hadisin bai inganta ba saboda haka ba a kafa hujja da hadisin da bai inganta ba sana'ar na biyu suka ce akwai bambanci tsakanin mai janaba da mai al'ada suka ce mai janaba abu ne na lokaci kaɗan kuma wanda yana da ikon ya ɗauke shi saɓanin al'ada abu ne da yake ɗaukar awanni kwanaki kuma baka da ikon ɗauke shi sai in allah ya ɗauke shi to a wannan tsakanin ba a hana musulmi kuma zikiri ina fata fahimci da abin da kyau musulmi ana so rayuwar shi zama yana zikiri a kowane lokaci idan aka ce zikiri kuma karatun qur'ani ya shiga ciki ya halatta mace ta zikiri istighfari salati annabi haylala tasbihi da karatun qur'ani duka wannan shine zance mafi inganci insha Allah za mu shiga tafsiri kai tsaye za mu tashi aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul tur mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya manzan shi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce fazakir kai wa'azi kai gargadi kai tunatarwa suka ce alfawu a nan ta zo lil lil ifsar fama an tabi ni'imati rabbika bi kahilin wala majnun fama an tabi ni'imati rabbika saboda ni'iman da ubangiji kai maka masu tarin yawa kai baka zamo kahini boka ba wala majnun ko mahaukaci saboda kafaran makka saboda kangarewa da kafirci sun jefi annabi da harkan bokanci suka ce ai annabin nan da kuke gani ba wani abu bane face ainihin ya kware a wajen bokanci shi yasa ma ya kware kowa kowa ya kasa ainihin ja da shi sannan kuma suka jefe shi da ainihin cewar akwai ma dai alamun taɓin hankali a tare da shi suka ce in ba taɓin hankali ba don me za a ce wai zo ya ce a bar bautan gumaka iyaye da kakannu ana yi a koma bautan Allah shi kaɗai tallin tal suka ce a ja'ala da alihata ilahun wahida in hadha la shay'un aji ko uja cewa so kake mu sanya abin bauta Allah guda ɗaya a ce dullata da uzza da gumaka ɗari uku da wani abu da suke ɗakin ka'aba shekaru aru aru ana bauta musu a rana ɗaya kawai kai wani ɗan yaro ka zo ka ce sai dai a daina suka ce inna haza da shewun aji lalle wannan kan abin mamaki ne to shine Allah sai ke mayar musu da martani yace fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun kai ba boka bane ba kuma kai ba mahaukaci bane ba shi yasa Allah ma har ya rantsuwa yace fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim Allah ce fala uqsimu ina rantsuwa bima tubsiruna da abin da kuke gani duk abin da idon ka zai gani Allah ya rantsa da shi duk abin da ke cikin sama da ƙasa na bishiyoyi da tsirrai da ruwa da duwatsu da taurari da rana da wata duk abin da zaka gani Allah ya rantsa da shi wa ma la tubsiruna da abin da ma ba ku gani da Allah ya wannan rantsuwan sai ce innahu laqawlu rasulin karim innahu shi wannan alqur'anin la ƙaula rasulin zance ne na wani manzo karim mai girma kuma huwa bi kauli sha'ir ba zance bane na mawaki qalilan ma tu'minu amma kaɗan ne suke imani a cikin mutane wala bi kauli kahin sannan qur'anin ba magana bane na boka qalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne suke ɗaukan wa'azi Allah sai ce tanzilun min rabbil alamin wannan saukakken sako ne daga ubangiji talibai wanda ya halicci kowa da komai waɗansu malamai suna kawo kisar sai na umar ƙarƙashin wannan aya wata rana ya laɓe da daddare yana sauraron annabi na karatun ƙur'ani annabi sai karanta wannan sura suratul haqqa da ya zo wannan aya wato shi sai na umar annabi bai san yana nan ba kuma ya zo ne ji irin abin da annabi ke karantawa dama sukan yi irin wannan su taro a ce to aje aje abin da yake karantawa idan aka je aka je sai a zo a tattauna shi yasa suka zaɓi wani daga cikin su wanda yake da fasaha wajen iya magana wajen ƙwarewa wajen rera baitoci suka ce ka je ka saurari abin da muhammadu ne ke karantawa ka zo ka gaya mana shin da gaske ne wannan shi yake tsara abin shi ko kuma dai wani ne ke kawo mishi ya je ya kuye ji annabi yana karatu da ya dawo ya ce musu ya rantse da Allah bai taɓa jin magana irin wannan ba wannan ba magana ɗan adam ba ne ba to shine sai da Umar shi ma a lokacin bai musulunta ba ya je ya kuye da sauraron annabi na karatu annabi zo daidai wannan aya tun daga farkon surar annabi na tarero karatu sai da Umar yana ta mamaki ya ji kalmomi daki daki Allah ce fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim sai sai na umar ce kai gaskiya muhammadu ya kware a wajen waka ba a yi mawaki a duniya irin shi ba kun ga annabi bai sai ya faɗi wannan maganan ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan ba maganan mawaki bane ba qalilan ma tu'minun sai ce to ko ya ji ne ne ka sai ce in dai ba mawaƙi ba ne to wannan boka ne tun da har ya san me nake faɗa sai Allah ya sake cewa ma wala hu bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun wannan ba maganar boka ba ne ba amma kaɗan ne suke tunani suke ɗaukar wa'azi sai a zuciyar shi ya sake ya ce ah to in dai ba boka ba ne ba mawaƙi ba to menene wannan sai Allah ce tanzilun min rabbil alamin wannan sako ne sauƙaƙƙe daga ubangijin talikai daga rabbul alamina kaga in ba mu'jiza na Allah ba ya za a yi wannan abin ya faru annabi bai san yana nan ba sai gashi suna tattaunawa yana ba shi amsa a cikin karatu alqur'ani mai girma shi yasa alqur'ani mai girma wato wani irin littafi ne wanda ya zama gagara ba dau duk yanda za a yi a duniya a kalubalanci alqur'ani an gagara shi kaɗai ne littafin da kana karanta shi kana canja wasali wanda ya haddace zai sanka ya kuskure shi ma wanda ya haddace in yana karatu ya kuskure ko wanda bai haddace ba in ya san qur'ani zai gane nan ba haka ya kamata ya zama ba an fahimci na abin da ke to wannan yana nuna cewa lalle qur'anin nan maganan waye ne maganan Allah ne yasa ce fa zakkir kai wa'azi kai gargadi fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun saboda tarin ni'ima da Allah ya maka da kyawawan ɗabi'u da gaskiya da riƙon amana wanda tun kafin ka zama manzo kafiran makan sun tabbatar shi yasa ma suka sa maka sunan al'amin karman al'amin ba baban shi bane ya sami shi ba mahaifiyarsa ba ba a gidansu ba kawai mutanen makka ne kafirai suka sa masa al'amin saboda rikon amanar shi da gaskiya da ɗabi'u masu kyau a lokacin sai da annabi ya zamo kamar wani banki in kana da ajiya ma shi zaka kawo ka san kana ba shi ajiya hannun kuɗinka ya shiga hannun da ba za a samu matsala ba saboda tsabar rikon amanin shi to wanda yake da wannan siffan sai bayan kuma ya girma shekaru 40 da wani abu a ce zai canza abu ne da zai wahala shi yasa aka yi wani kafiri wanda musailamatul kazzab wanda ya da'awar shi annabi ne musailama ya zo ce shi annabi ne kuma har ma mala'ikar jibiru na zuwa wurin shi yana wani kawai a wajen madina ya dinga wa'azi a garinsu kawai shi ma ya zama annabi shi saboda tsabar adawa don mai wani bako daga makka zai zo garinsu ya ce shi annabi ne ana ta bin shi wani hassadin sai dame shi shi ke ne ce shi ma annabi ne aka taru a gunshi kuma wata rana sai a amur bin as wasu malamai sun ce ma a lokacin da musulunta ba ya same shi ya ce yanzu musailama yanzu kai annabi ne ce kwarai da gaske ai kullum sai jibrilu ya zo nan da kullum ya ce to amma fa shi wannan annabi ana masa wahayi na alkur'ani muna ji ana karanta ga abin da daɗi kuma yace an yi ma'ana ne sai ce to ko za ka ɗan karanta mana mu ji irin naka sai ce an saukar masa da suratul fil menene suratul fil ita ce alantara wai shi ma yana da irin wannan sai ce to karanta mu ji sai ce mal fil وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل وله خرطوم طويل yace kai musai da hanya yace wallahi wannan ko daɗi babu yace wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazzabu yace kai dai ka sani ni ma na sani wallahi kai magarfi ne yace abu ba gishiri haka kawai malfi shi bai taba jin irin wannan kuma abin mamaki shine imam al-khattabi da yanzu yana sharhi akan wannan suran na suratu musa da kenan na ƙarya sai ce abin da zai baka mamaki duk inda ƙur'ani ya ce wa ma adaraka malakaza to wannan abun ba a ganin shi da ido ba a taɓa shi ba a jin shi abu ne da wanda yake alhissi hanyoyin samun abu guda biyar ko shine ka ji abu da kunne ko kuma ka gani da ido ko ka ji shi a bakinka ko ka ji shi a hancinka ko kuma ya taba jikinka ko ka taba shi haka ne ko ba haka ba suna hawasul khams hanyoyin samun ilimi guda biyar to idan qur'ani ce wa ma adaraka to baya cikin waɗannan abubuwa kaga wa ma adaraka mal qari'a maganar tashin kiyama yake wa ma adaraka mat tariq ina yake muna ganin shi sai da ta kame kame wani tauraro ne a tariq duk inda wa ma'adara kamar haƙa duk inda suka zo wani abu ne da alhawas baya tare da shi ya ce kai kuma ka ce wa ma'adara kamar fi ya ce ga giwa nan muna gani a maka da ko'ina ya ce wannan abu kwata-kwata ma kana balarabi ma baka san wannan abun ba a takaice dai dalilin ka wannan shine mu gane alkur'ani ga garabado ne ba wanda isa ya da alkur'ani a tara duk masaran duniya su tsara kamar suratu ina a ba za su iya ba Allah ya ce fazakir kai wa'azi ya kai wannan manzon Allah fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun kai kan baka zanto kahin wanda yake boka wala majnun ko kuma mahaukaci ba saboda wannan alqur'ani da Allah ya saukar maka sai Allah ya ce أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون
ubangiji subhanahu wataala zai kawo am am am har guda goma sha biyar daga nan za mu fara karantawa cikin wannan sura am am zai ta tambayar kafirai har tambaya goma sha biyar kuma tambayin da ba su da amsa allah subhanahu wataala ya fara da cewa am ya kuluna sha'irun na tarabbasu bihi raibal manu ya ce su kafaran nan am ya kuluna ko kuma suna cewa ne sha'irun shi wannan annabin mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manu na tarabbasu mu ɗan yi dako mu ɗan jira kaɗan ya tarabbasu bihi raibal manu wato fitintinu da wahalhalu da masifin zamani za su same shi su halaka shi a manta ma da tarihin shi wato da suka kasa kure shi da hujja ya suka koma suna fatan allah sa ya mutu ya mutu ma ko ya huta shi ne ma'anar raibal manun fitintinu da masifu na zamani a nan wasu malamai suka ce da allah ce am ya kuluna am ɗinnan bi ma'ana bal al'idrabiya am bari ma dai ya kuluna suna cewa sha'irun shi mawaƙi ne na tarabbasu bihi raibal manun na tarabbasu bihi mu ɗanyi dako mu ɗanyi haƙuri kaɗan mu ɗan jira abinda zai same shi shine raibal manun fitintinu na zamani ai an yi mawaƙa manya-manya a makka irin su nabika irin su suhairu irin su a'asha duk kuma sun rayu sun mutu haka shi ma zai rayu ya mutu ina fata an gane wani bala'i zai same shi dan ya saba wa gumakanmu ya ta iyaye da kakannu kawai dai a yi haƙuri a ci gaba da jira allah ce kulka ce da su tarabbasu to a zauna a jira ku zauna ku jira ɗin ku gani ku yi ta min fatan bala'i da sharri fa inni ma'akum min almutarabbisin ni ma a tare da ku ina cikin masu jira ɗin ni ma zan zaman dako na ga me zai faru ina fata an gane kaga yana nuna musu cewa abin nan fa da kuke fata ba zai yi ba ke sa yake fatarabbasu inni ma'akum min almutarabbisin ku zauna ku jira aga abin da zai faru ni ma ina tare da ku a cikin masu jira ne ba abin da zai same ni sai alkhairi kullani bana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala la fala tawakkalul mutawakkilun kul ka ce da su lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana ya zamo a kullun a ranka kana da wannan karfin imani ba wanda ya sai cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta zai same ka ba wani maye ko manya da za ta iya kama ka sa haka kawai a tsoraka mutane wa akwai wata manya kuma matsalar hausawa shine da an wata tsohuwa sai a ce manya ce musamman in ba a san ta ba haka na ko Allah sauwake a takaice dai babu wani ɗan adam da Allah halicce shi wuce mai wannan aƙida ne na musulunci kusan wannan abin da kyau a ce ga wani mutum ko ga wata wai sunanta manya haka Allah halicce ta wallahi babu duk ƙarya ne kawai tsafi ne abu shi yasa mu ake shiga ina fata an gane kamar cultism ne ai yan cultism ai ba a yafansu aka yi da shi ba shiga ake yi to haka duk wani kungiyan asiri da kungiyan matsafa haka su ma mayun kungiya ne na matsafa na gargajiya yanzu ne aka canja abin aka ka cultism da waɗansu kungiyan masu blood money secret society wane ne wane ne kungiyan yan mafiya duk waɗannan kungiyoyin wata an modernizing maita ne maitan ne aka zamanantar da shi ina fata an gane amma al'asuli shine Allah yana halittar ɗan adam ne ba tare da irin wannan abu a tare da shi ba sai ya zo duniya zai shiga Allah kiyaye to a takaice da kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Allah shine mai taimakon mu shine mai bamu kariya shine majibincin al'amuran mu wa ala llahi falyatawakkal mutawakkilun duk wanda ya imani wanda yake da tawakkali to yi dogara ga Allah ga Allah kaɗai ya kamata masu tawakkali su yi tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ne an ta'amuruhum ahlamuhum bi hadha am hum qawmun taghut maganganun nan da suke na batanci game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce am ta'amuruhum ahlamuhum bi hadha shin hankulan su ne kan suke musu wannan umarni hankulan su ne suke musu umarni da cewa su dinga gaya annabi irin waɗannan maganganu Allah ce an hum qaumun tagun an bal ba haka bane ba hum qaumun tagun kawai su mutane ne masu tsaurin kai masu ƙetare iyaka masu taka dokokin ubangiji babu wani hankali lafiyayye da zai saurari manzon Allah face ya yarda shi babu wani hankali lafiyayye da zai ji labarin annabi face ya ce kai wannan shine fa mutumin nan domin kun ga ai lokacin da ya ga mala'ika jibril da hankalin shi ya tashi ya dawo gida ya samu na khadija ya ce da ta zammilu ni zammilu ni zazzabi ya kama shi na rawan ɗari saboda tsoro ga kuma matsa na mala'ika jibril hankalin shi ya tashi na na khadija ta ce karka damu ta ce wallahi ila yi kuzika allahu abada ta ce har abada allah ba zai cutar da kai ba allah ba zai bakanta maka rai ba kamar saboda me ta ce saboda kana taimakawa waɗanda ba su da shi kana ɗaukar nauyin marayu kana kaza kana ta lissafa wasu ayyukan alkhairi da yake ta ce a duk wanda yake wannan allah ba zai cutar da shi ba allah ba zai taɓa bakanta masa rai ba ta ce ka tashi mu je wajen baffana mu je mu masa bayani ga abin da ke faruwa arkan bin arkan suka je ta karanta mishi ga abin da mijina ya gani haka ne kaga abu kaza eh ita wannan mala'ika ne wanda yake zuwa wa annabi musa da aka kai ne annabin ƙarshen zamani ya ce ina ma a ce lokacin da za ka zamo annabi a lokacin da za a kore ka daga makka ina ma a ce ina rayu ya ce da sai na taimake ka iya ƙarfi na kafin lokacin kuma ya rasu kuma ya rasu annabi bai ya same shi ya ce to ni fa yanzu allah ya ce a dinga musulunta kai ma ka musulunta ba su yi wannan da annabi ba ya rasu ina matsayin shi wannan mutumin annabi ya ce da ya je aljanna ya ga arkan bin arkan cikin gidan aljanna shi yasa malamai suka ce ma shi ne farkon wanda ya musulunta dan shi tun a karan fari ya ce ina ma da ina raye da sai na taimake ka ya imani kenan an gane ko to shi yasa malamai suka ce duk wanda ya ji labarin annabi da suka yi tafiya da babban shi abu talib baban sayyidina aliyu suka je kasan sham akwai wani malamin da ya gan shi daga cikin malaman yahudawa da ya kalli siffar shi yace wannan shine annabin karshen zamani wa ya zo da shi nan garin aka ce wani ne ya kira shi ya ce kai sauri ka koma da shi makka yahuda za su iya kashe shi saboda jin haushin bai fito a cikinsu ba annabi ya zauna a gindin bishiya ana tsananin rana kawai sai bishiyar ta lullube shi bishiyar da ta bushe ba ba ganye ba komai yana neman inuwa ya rasa kowane inuwa ya cika da mutane kuma a cikin kasuwa sai hango ta bishiya wacce ta bushe babu ganye ko kwaya a jikinta sai ya je zaura a wurin yana zama kawai take bishiyar ta koma ɗanya ta yi ganye da rasa ta lullube shi manzan allah kenan alaihi salatu wassalam amma duk ire-iren waɗannan bishiyoyin fa duk ba musu duk an hatta a saudi arabia duk wani abu akwai bishiyar da annabi ya zauna da sahabbai suka masa mubaya'a daga kan hanyar makka zuwa madina wajen da ake ce masa hudaybiya sai na umar ya ce a ji a sare wannan bishiyar bayan annabi ya rasu ya ce da in aka bar bishiyar nan to mutane za su koma ibada a wurin wani ya je makka ma a can zai tare ko ba haka ba to saboda a kiyaye tauhidin mutane kar a koma shirka da bishiya wanda ko ba shine abin da Allah ya ko annabi da shi ba Allah ya ce an ta'amuruhum ahlamuhum bihadha maganganun da suke faɗa game da annabi na ƙarya da batanci shin hankulan su ne ke musu umarni da wannan Allah ya ce bal ba haka bane ba shine ma'anar am hum qaumun taqul su mutane ne kawai masu ketare haddi am yaquluna takawwala balbari ma da ya kulu na har suna cewa ta kawwalahu annabi ne kirkiro wannan alkur'ani tun da ya kirkiro to kuma ku kirkiro mana Allah ya ce bal ba haka bane ba la yuqinun la yu'minun kawai ba su imani bane ba shi yasa suke waɗannan maganganu shi yasa mai baiti al-busairi cikin alburda yake cewa ayatu haqqin min ar-rahmani muhdathatun qadimatun sifatal mawsufi sifatal mawsufi bil qidami لم تكترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جعل ولم تدم دول معجزة da wani annabi yazo da shi yau labarin shi ake ba mun karanta kisan annabi Musa ba da sanda yanzu ina sandan take babu duk wani abin da wani annabi yayi sai dai a tarihi babu shi amma Qur'ani gashi na har tashin duniya ba isa a irin shi ba ba isa kuma a canja shi ba za ka samu irin malamu masu karatun allo allah musu albarka sai ka samu mutum ya ce maka a cikin ƙur'ani wau kun san wau ko ko wawu a karatun zamani na islamiyya su ka zane cikin ƙur'ani a ce maka fa ko fa'un su ka zane cikin ƙur'ani a ce maka inna allaha su ka zane cikin ƙur'ani allazina amanu su ka zane cikin ƙur'ani saboda ƙur'ani sun san shi ciki da bai za ka samu wani aron mafa ya san ƙur'ani fiye da yadda ya san yayin shi duk wani tudu da gangaren ƙur'ani ya sani da gargada da kwana ina fata an gane to babu littafin da aka mishi wannan sai ƙur'ani kuma babu littafin da za ka ɗauka kai ta karantawa sai ka gaji ko hadisi ne a ce ka zauna inna ma amalan bin niyati wa inna ma wallahi gajiya za ka yi ba zai karantu ba balle littafin nobel ko tatsuniya ko magana jari ko ruwan bagaja ko wane ne duka ko iliya dan mai karfi ko dan sadauki ne ba yanda za a yi iya karantawa amma qur'ani sai kai awa ɗaya kana karatu ba gaji ba yana daga cikin mu'jizar da qur'ani ke da shi Allah ce falyatu bi hadisin mislihi falyatu bi hadisin mislihi كانوا صادقين أم خلقوا من خير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون ستكرت أم خلق السماوات والأرض بالفتح
أم خلق
أم خلق السماوات والأرض نعم والأرض
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ubangiji subhanahu wataala ya ce falyatu bi hadithin mislihi su zo da wani labari kwatankwacin alkur'ani in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya cewa qur'anin annabi ne ke tsarawa shi mutum ne irin ku a gaban ku aka haife shi a gaban ku ya girma ya kuka furan makka kun san uwar shi kun san uban shi kun san kakarin shi sannan a cikin ku yake rayuwa bai taba zuwa wani gari ya rayu ba shi annabi bai taba rayuwa a wani gari ba sai a makka a iya rayuwar shi ma iya inda ya je cikin jaziratul arab ne bai taba fita daga wannan yankin ba tafiyan da annabi ya mai nisa shine zuwa tabuka kuma har yau tabuka tana cikin kasar saudi arabia tana can kusan boda da ainihin sham to tun da a cikin ku ya rayu babu inda ya taba zuwa tun da har yake da ilimin tsara qur'ani to kuma ku tsara mana shine falyatu bi hadithin mislihi su zo da wani zance kwatankwacin wannan kwatankwacin alkur'ani in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya am khuliqu min ghairi shay'in ko kuma dai an halicce su ne ba tare da mai halitta ba am humul khaliqun ko su suka halicci kawunan su Allah ce am khalaqu samawati wal ard ko su suka halicci sammai da kasai bal la yuqinun Allah ce bal bari ma dai kawai la yuqinuna ba su da yaqini ne ba su da sakankan cewa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala kun san ita halaka idan mutum ya bata duk bayanin da za ka yi ba zai fahimce ka ba yanzu ka samu mutum wanda yake ba musulmi ba ya ce maka akwai Allah ɗa akwai Allah uba akwai ruhi mai tsarki sai gaba ɗaya abin tasuniya ne kuma duk abu guda ɗaya ne shine dr zakir nayi ya ce a hankalin mai hankali bayan da za abu uku kuma ya zamo ɗaya a duniya ba taɓa wannan lissafin ba uku sunan shi uku ɗaya ma sunan shi ɗaya haka ne ko ba haka ba kuma babu yadda za a yi a ce wai Allah yana saboda son da yake mana sai ya zaɓi ɗan shi da ya fi so ya kawo da a kashe shi wani irin hukunta ne wannan a ce ɗan da ka fi so sai ka bayar a kashe shi wai don ka ceci waɗansu waɗanda ba 'ya'yanka ba akwai hankali cikin wannan abin misali ne a ce waɗannan ɗaliban da aka yake jinafin ɗinsu a kaduna a makaranta ɗalibai wajen 287 da 'yan firamare da 'yan sakandare da mata da yara aka yi jinafin aka tafi da su to sai yanzu misali sai ki ce ai ba a kyauta ba wallahi masu kidnapping ku yi haƙuri ga wata 'yata nan ku kashe ta ku sake su dala zai yi ba na tsama komai hankalin da zai wannan abu to sai a ce wa saboda tsaban Allah na son mu yana so ya cece mu sai ai ko dan shi Annabi Isa wai dan a kashe shi mu kuma ya samu aljanna ai shi an zalunci dan ai to shi yasa malamai suka ce duk abin da yake ba wahayi bane ba tatsuniya ne hankali mai kyau ma ba zai karbe shi ba Allah ya ce to am khuliqu min ghairi shay'in ko kuma a an halicce su ne ba tare da mai halitta ba kamar da suke cewa mother nature am humul khaliqun ko su suka halicci kawuninsu am khalaqu samawati wal arda ko su suka halicci sammai da kasai shi yasa suka ce bari su abin da suka dama Allah ce bal duk wannan tambayar da aka musu a baya ba haka bane ba la yumkinun kawai ba su da imani na gaskiya ba su da sakankancewa dangane da ubangiji sai Allah ya ce am indahum khaza'inu rabbika ko kuma taskokin arzikin ubangijinka a hannunsu yake am humul musaitirun ko suke da saitara suke da iko su suke sawa a yi ko a bari su suke kawo ruwan sama ko su suke kawo duhun dare ko su suke kawo rana ko kuma su ne suke ainihin daga wanda suke so su karya wanda suke so su raya wanda suke so su kashe wanda suke so duk wani aiki ne na Allah subhanahu wataala shine am indahum khaza'inu rabbika ko kuma taskokin ubangiji a hannunsu yake domin idan a ce taskan arzikin ubangiji a hannun mutane yake ai da an yi tsiya wani in yana jin haushin ka haka kawai zai rike abu ko ruwa ba za ka sha ba yanzu misali a ce iskar da ke kaɗawa wannan da muke shaka oxygen a hannun shugaban ƙasa yake don allah ya za a yi da 'yan majalisa da ministoci da gwamnoni su suke iko da iska sai sun sake a shaka wallahi da ba za a shaka ba ko a ce su suke da iko kawo ruwan sama ko su suke cewa tsirrai su fito a samu abinci ko su suke ba da lafiya da wallahi da an shiga uku ko su suke kawo bacci akwai wanda za su hana ku bacci duk duniya ce ma ba bacci duk najeriya kowa idan shi biyu a ce an ɗauke bacci ko an cire subsidin bacci allah ya kiyaye ambumul musaitirun ko suke da iko na sarrafa al'amura amsan shine ba su bane ba sai allah ya ce ne أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
ubangiji ya ce am lahum sullamun yastabi'una fihi am lahum sullamun ko kuma suna da wani tsani shine sullam lada abinda ake tattakawa a Hausa ma shine sullam da larabci am lahum sullamun ko kuma suna da wani tsani wani lada wata matakala da suke tattakawa su je sama yastabi'una fihi su jiyo alqur'ani daga sama su jiyo zancen da mala'iku suke falyati mustami'uhum in har suna da wannan to wanda yake hawa na ƙarshe wanda shi yake jiyo abinda malaiku ke tattaunawa ya zo shi bi sultanin mubin da ainihin sultan wanda yake hujja mubin mabayyaniya ci gaba ko Allah subhanahu wata'ala ya ce falyati mustami'uhum wanda yake shine wanda yake hawa ya jiyo maganan Allah ko ya jiyo maganan mala'iku ya zo shi bi sultanin mubin da ainihin hujja wacce take mabayyaniya Allah sai ce amlahul banat ko kuma su suke da ainihin amlahul banat ko Allah shi yake da ‘ya'ya mata wala kumul banun ko kuma kafaran maka ko kuke da ‘ya'ya maza ma'anan wannan maganar shine su a ƙidan kafaran makka mala'iku ‘ya'ya ne mata duk mala'iku mata ne sannan kuma ‘ya'yan Allah ne shi ne aƙidan kafuran makka kafin musulunci ya zo to shi ne Allah ke tambaye su anan cewa ko kun ce Allah ne da ‘ya'ya mata saboda su kafuran makka a lokacin abin kunya ne a cewa an aifa maka ‘ya mace za su ɗauke ta a jejeji a tona rami a binne ta saboda tsaban kafurci shi yasa Allah ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat aikin su kawai shine da an haifi ya mace aje abun ne ta aka shi abun kunya ne saboda ba za ta je yaki ba ba za ta yi kaza ba su sun fi son maza saboda yaki da ainihin kabilanci da ke tsakanin su to abin da ba sa so sai suka jingina wa Allah sai suka ce amma Allah kan iya an shi gaba ɗaya mata ne kaga rashin girmamawa kenan shi yasa Allah ya ce amlahul banatu wala kumul banun am tas'aluhum ajaran Allah yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam shin ko kana tambayan su lada ne wa'azin da kake da karanta musu qur'anin ko kana tambayan su biya ka kuɗi ne shin am tas'aluhum ajaran ko akwai wani haraji da ka ɗora musu ko akwai wani tax da kake karɓa a wurin su na isar musu da saƙon Allah amsan shine babu Allah ya sa annabi baya wannan sai ce fahim min maghramin muskalun watakila ko saboda wannan harajin da ka ɗora musu he zamo bashi ya musu nauyi ya musu yawa shi yasa ma suke gudunka Allah na wannan magana ne don ya kalubalanci kafurai ba don annabin yana wannan abun ba ina fata an gane saboda suna gudun gaskiya ba sa so su karba sai ce to ko dai ka ce su biya kuɗi ne kafin su ji gaskiyan shi yasa suke gudu amsan shine ba haka bane ba kaga Allah kaman habaici yake musu sai Allah ya ce mi أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
ubangiji ya ce am inda humul gaibu ko kuma suke da gaibu bi ma'ana ko ilimin gaibu a hannunsu yake fahim yaktubun su ne masu ke rubuta gaibu sun san wa zai mutu gobe wa zai rashin lafiya gobe me za a haifa gobe wa zai arziki wa zai karye wa zai tafiya wace mota ce za ta yi hatsari ko kuma sun san wannan abu na Allah na tambayin kafirai cewa am inda humul gaibu ko kuma ilimin gaibu a hannunsu yake kaga ka'ida shine ba wanda ya san gaibu sai Allah da wannan ne ma muke kullum bugawa yan uwanmu misali musamman mata saboda sun fi zuwa wurin bokaye idan na daga cikin abin da boka ke yaudaran mutane da shi shine idan ka zo wurin boka in ya kware sosai bokan ya haɗu kusa akwai haɗaɗɗe akwai mai zafi akwai mara zafi sai ya ce da ke sunanki wance daga bolari misali ko daga hero gana ko daga state locust sannan kuma ga abin da ke tafi da ki matsala ce tsakaninki da wance ko tsakaninki da wani kina so ai abu kaza tun daga nan ya riga gama da ki duk abin da ya faɗa za ki yadda haka ne ko ba haka ba ake ce ka abokan nan ya haɗu ina zuwa ya kira sunana ya faɗi anguwanmu har ya faɗi yan gidanmu akwai wance akwai wance akwai wane ma ya yi rashin lafiya rannan ma wane ya yi tafiya duk ya baki labari to mun sha gaya wa mata a wurin wa'azi cewar abin da yasa suke iya wannan abun shine annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace kowane ɗan adam mace ne ko namiji yana da shaidanu guda biyu da suke bin shi yanda ake da mala'iku da suke bi mutum masu rubuta ayyuka to sannan haka nan kuma akwai shaidanun aljanu guda biyu da suke bi mutum annabi ce idan kai mutumin kirki ne su ma su zama mutanen kirki sai su musulunta yanda kake haka suke ina fata an gane annabi ce hashi yana da su amma kai kasan duk aljanin da zai bi annabi ba a magana ko ba haka ba to a lokacin da mutum ya je wurin boka to abokan yana da aljanu shi ma to aljanun shi ke magana da wannan aljanun naki su suke gaya masa sunan tawanci sai su gaya wa boka tunda shi yana jin maganar su ke baka ji ina fata an gane zai faɗi unguwar da take da abin da ke faruwa da sunan 'ya'yanta da sunan mijinta da sunan anguwansu duk aljanun su suke tattaunawa suna gani shi yana ganin su sannan kuma yana magana da su to shi yasa wannan abin karki ɗauka wani mu'jiza ne ko wani karama harka ne na aljanu kawai ina fatan fahimci wani abin da kyau domin sanin irin wannan zai taimaka wa imanin mutum rashin sanin wannan sai a yaudari mutum a ainihin ɓata masa imanin shi duk damuwan duniya da kake da shi wallahi kai addu'a babu laifi ka ci a saka a cikin addu'a da malamai na islamiyya da malamai na makarantar allo da masallatai da limamai da aramomi da masu wa'azi kowa ka ci a sani a cikin addu'a ko ina da matsala kaza ko ina da bukata kaza ya halatta amma a sauka a layin shi na abin da ba a so an fahimci wani abin da kyau Allah sai ce ko su suke da ilimin gaibu fahim yaktubun sannan kuma su suke ma rubuta ainihin gaibin Allah subhanahu wa ta'ala amsar shi ne ba su bane ba am yuridu na kaidan bal bari ma dai yuridu na kaidan kawai suna nufin kulla maka makirci ne ba abin da kafirai ke so irin su kulla wa annabi makirci babu dare ba rana ya za a su cutar da shi a gangan jikin shi ko a mutuncin shi ko a lafiyar shi kullum in aka yi mitin a makka ya za a kashe manzon Allah ya za a lalata da'awan shi ya za a yi kaza kullum mitin ɗinsu kenan shi yasa saboda annabin ya san haka a lokacin da makkan ta yi kunci ta yi kunci sahabbai su ya kamata a bar garin nan damuwa ta yi yawa annabi kuma ba zai abu ba sai da umarnin allah allah bai ce a bar makka ba wata ran tsakar rana sai ga annabi a gidan abubakar a siddiqu abubakar ya ce toya ya ce allah ya umarni mu bar makka daga shi sai abubakar suka fita babban aminin annabi kenan kisa wallahi sayyidina abubakar kana kin shi to ka ki manzon Allah alayhi salatu wassalam duk inda annabi yake suna tare duk inda annabi ya sa kafa abubakar na wurin duk wani masifan da annabi ya shiga tare suka shiga yana ba da ran shi don tsiran annabi a lokacin da suke- suka hijira daga makka zuwa madina sai jina abubakar ya kasa tsayawa a wuri daya idan ana tafiya sai ya koma gaban annabi yana gaban annabi da bin shi a baya can kuma sai ya dawo sai ya koma bayan annabi annabi na gaba shi yana bin annabi a baya da aka tambaye shi ne ke faruwa ne ya ce wallahi idan yana bayan annabi sai ya ji kamar za a zo ta gaba a cutar da annabi sai ya koma gaba shi a fara taɓa shi idan kuma yana gaban sai ya ji kamar ta baya kuma wani zai zo ya cutar da manzan Allah yanzu mai irin wannan imanin har kana da wani kwashen mark a kan shi sannan sai jina abubakar a siddiq annabi ya ce da shi to fa sako ya zama fita take bi annabi suka fita to a lokacin da za su sulale asalin fitan da daddare ne suka tafi gida annabi aka zauna kaga annabi saboda ya san kafiran kullum suna ya za a yi su kashe shi sai ce da sayyidina aliyu ya ce imam ali kafiran makka suna nan suna tsammanin zan bar makka cikin dare kuma za mu fice ni da sayyidina abubakar yanzu ka zo ka kwanta akan gadona ka ruhu da mayafina ka lullube kanka gaba ɗaya yadda ba za a gane wake cikin wannan ba to idan kafirai suka leko ai za su ga mutum na kwanci akan gado za su ce annabi ne ke kwanci haka ne ko ba haka ba a cikin wannan yanayin annabi da abubakar suka sulale suka bi barauniyar hanya suka fita barin ba ku wani misali kusan tsabar yadda ake nema annabi aka bayan rayuwar shi misali a ce annabi za su je daɗin kowane misali nake ba ku da suka tashi sai suka yi hanyar tunkure to mai zuwa daɗin ko mai haɗa shi da tunkure ban gane ko kun gane ba to irin tafiyar da annabi suka yi kenan da suka fita za su yi makka daga madina sai suka yi hanyar jidda saboda ɓadda ƙafa an fahimci wannan abin da kyau to a lokacin da suka fita suka shiga cikin kogon dutse shine mai baiti yake cewa wa ma hawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarafin min al kufari anhu ami kafure suna ta mitin suna jira annabi fito su yi attacking din shi annabi ya bar makka ba tuntuni kuma Allah sai ya sa musu bacci suna zazzaune a layin gidan annabi suna jira Allah sai ya aiko bacci gaba ɗaya ɗauke su annabi da ya fito da sayyidina abubakar sai ya ɗibi ƙasa ya dinga zubawa a kansu ya dinga zuba ƙasa a kansu yana karanta faja Allah min bayna adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun da suka farka daga bacci kowa ga ƙasa a kan shi me ke faruwa aka ce annabi tuni ya bar makka tuni annabi ya yi nisa to shi ne Allah ke cewa am inda am yuriduna kaidan ko kuma kaidi suke shirya maka fallazina kafaru humul wakidu waɗanda suka kafurta su ne masu kulla kaidi kuma kaidin ma kansu zai koma sai Allah ya ce an lahum ilahu ko suna da wani abun bauta suna da wani ilahu gairullahi wanda ba Allah ba Allah ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma ya shirkun dangane da abin da suke tara Allah da shi a wurin bauta kun ga Allah da ya lissafa abubuwan nan gaba ɗaya sai ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wannan am am sai da Allah mai mai tasan goma sha biyar dukkan magana ce a tahaddi ƙalubale is a challenge to kafurai amma ba su da amsa kuma sun kasa karɓan wannan challenge ɗin Allah da ya tashi kullewa ya ce amlahum ilahu ghairullah to ko suna da wani abin bauta suna da wani ilahu wanda ba Allah ba subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun dangane da abin da suke haɗa Allah da shi a wurin bauta shi yasa na gaya muku rannan kalmar subhanallahi subhanallahi subhanallahi mu rike ta mu ta maimaita ta ba dare ba rana saboda kalma ce wacce idan mutum yana yawan maimaitawa ainihin tana yaye damuwa da bakin ciki da duk abin da ke da alaka da wannan na gaya muku tame ma'anar subhanallahi na haka ne wannan fassarar shi kenan subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah nace kalmar sabbaha asali shine swimming a cikin ruwa linkaya ko iyo a lokacin da ke ce subhanallahi subhanallahi kamar mutum ne da ya shiga cikin ruwa idan kaga mutum na iyo a cikin ruwa ɗayan biyu ne ko yana wasa ko yana wanka ko kuma don ya tsallaka ruwa haka ne ko ba haka ba idan mutum yana ta subhanallahi din nan imma yana neman lada ne a wurin Allah imma yana cikin wata damuwa Allah ya fidda shi ko kuma yawan zunubanka Allah ya kankare maka ina fata an fahimta shi yasa annabi ya ce da ka gama sallah kace subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir idan zunubin ka ya kai kun fante ku an gafarta maka to amma fa na gaya muku cewa in kace subhanallahi amma kana ba abin da Allah zai baka ina fata an gane kar ka taba yadda ka yi sauri akwai wanda ba za ka sama mai ke cewa ba idan carbi da guda uku yake ja kur hudu biyar biyar cikin minti ɗaya gama jin carbi wannan mutum bai tasbihi ba idan kaunta ne haka za ka yi lafi ta daddannawa haka to wannan ba tasbihi ba ne ba sannan kuma a inda hannu yake gaina haka wallahi tallahi ba ka tasbihi dole ka ce subhanallah subhanallah amma kana haka kuma kake cewa kawai tunani kake yi kuma Allah ba zai baka lada ran kai tunani ba ina fata an gane ka'idan tasbihi ko karatun qur'ani shine ainihin sai ka san cewar ka furta an ji ko kuma bakinka da harshen sun yi motsi to mu yi kokari mu kiyaye wannan abin subhanallah saboda falalan da ke cikin subhanallah za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi a idan Allah kai mu gobe za mu karasa wannan surar mu shiga cikin suratun najmi ina cikin karatu sai ga yan uwa sojojinmu sun kama mana ziyara a na can gefen wanda duk na san su sun an miƙo min da takarda har gida na suna zuwa ina fata an gane babu bako a cikin su a mara abdullahi اهلا وسهلا اوفيسر جزاكم الله خيرا ومن اين نعم نعم akwai shi babban limamin shi ma duk muna tare da su a sojoji ne kuma masu bawa addini gudunmuwa ina fata an gane wannan shine babban abin farin ciki akwai imam wanda shi ma muna tare da shi harkoki na haɗa mu ba da riba da ana haɗuwa a tattauna matsaloli da yawa musamman shi na farkon daga can gefe mala abdullahi ya zauna a maiduguri a wani gari a sunan gari fulka wato abin da ya a wannan fulkan sai da allah saka mishi da alkhairi ya assasa makaranta ana karantar da mata da yara wato malar sai da allah ba da rana kawai wato sai zanto kamar garin ma sababbin musulunta ne ina fata an gane sai zan from mai maki cewa ne daga sifir zero kaga mutum ya shekara arba'in a musulunci ko fatiha bai iya ba to haka yi zauna ya dinga karantar da su ya dinga karantar da su kuma har yau ga ya bar garin an dawo da shi gombe amma makarantar sin tana ci gaba da existing kuma ya samu kalubale kala-kala amma kariyar allah shi ne yake kare masu riko da addini shi domin yana da wahala in kana aikin force soja ko police ko wane da ce kuma kana hidima addini an dinga binka da kulle-kulle ke ina fata an gane saboda sharri najeriya muna addu'a mana abdullahi allah saka muku da alheri ofisa allah ta'ala ya kara albarka allah ya bada kariya muna godiya da wannan ziyara a isar mana da gaisuwa wurin imam da dukkanin yan uwa da abokan arziki saboda babu lokaci za mu tana mana abdullahi ka mana addu'a insha Allah za ku ga sun shigo masallaci da takalmi haka ne ko yawa to yawa ta abin da ke faruwa shine a barin dan ba da amsa za ku ga mun bari sun shigo da takalmi al'asulu shine su sojoji mun halatta musu sallah da takalmi annabi ne halatta ba wani bane ba yawwa yana fata an gane ya kar wani ce mu muke halattawa a shari'a musulunci ne halatta da takalmin su suke sallah da takalmin su suke ina fata an gane saboda na farko ya tabbata cikin hadisi halaccin sallah da takalmi ko mu dinda idan muna sallan jana'iza duk ba mace da takalma za ka kowa da takalmi shi a wajen sallan jana'iza ina fata an gane abin da ake so ka tabbatar takalmin naka babu najasa a jiki in dai takalmin babu najasa ba shi da bambanci da hula ko abin nan amma in dai takalmin ba irin nasu bane wanda daura shi ma akwai wahala yanzu kake da daura wannan aka da ni da aiki ko ba haka ba to shi yasa hatta masu rawani wanda rawanin daura shi na da wahala in za su yi alaula ya halatta sun shafa akan rawani ina fata an gane haka mace idan tana alwala wurin da akwai maza ya halatta wanda ba muharramanta ba ta yi shafa akan amfalinta ba ta cire ba ko kuma akan hijabinta ma yadda kike dinnan kina alwala ko a kasuwa ko a tashan mota inda akwai mutane maza haka za ki shafi kan hijabin naki da ɗankwalin kuma ya yi ina fata an gane allah ta'ala ya samu dace malam bismillah
صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله muna tawassali da wannan majalisi mai albarka muna tawassali da ayoyin alkur'ani da aka karanta muna tawassali da wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya kafa ibadunmu Allah wannan maluma namu suke karantar da mu ba dare ba rana suna tsaye da ayyukansu da al'amuran su sun ga cewa al'umma ta gyaru muna roƙon Allah ta'ala ya musu sakayyar alkhairi Allah ya musu sakayyar aljanna Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da suka mutu kuma suke rayu Allah ya sa mu gama lafiya da su kuma Allah ya sa mu gama lafiya da wannan duniya Allah ya sa albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka wa ayyukanmu Allah ya sa albarka wa sana'o'inmu Allah ya sa albarka wa dukkan al'amuranmu Allah ka sa albarka a cikin gidajenmu Allah ka sa albarka wa ƴaƴanmu Allah ka sa albarka wa matanmu Allah ka sa albarka wa mazajenmu Allah ka sa albarka ga dukkan al'amuranmu baki ɗaya Allah ta Allah ka sa mu lafiya da wannan duniya Allah wannan Ramadan da muke ciki Allah ta Allah ka sa mu a cikin tattun bayi Allah ka sa mu a cikin tattun bayi Allah ka karɓi ibadunmu Allah ba dan halin mu ba ba dan munanan ɗabi'unmu da munanan halayenmu ba Allah kawar ido akan buƙatun halayenmu ka karɓi ibadunmu Allah ta'ala ka gafarta mu da zunubanmu da kurakuranmu Allah ka sa mu zama lafiya da wannan duniya ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك الامن والسلامة في جنب خاصة وفي نيجيريا عامة وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.